السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لادي بيرغوة رجب هجرة من الله صلى الله عليه وسلم bakwai yau lahadi bakwai ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci kamar yadda aka saba muna haduwa a irin waɗannan ranaku a wannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah al-Qur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul ma'ida kissan ibnai adam a ƴaƴan annabi adam alaihi salam waɗanda kabila da habila suka a samu jarrabawa daya ya kashe daya kamar yadda al-Qur'ani ya bayyana to muna cikin wannan karatu mun tsaya aya ta 30 za mu tashi aya ta talatin da ɗaya insha Allah amma a karatu za a faro tun daga aya ta ashirin da bakwai insha Allah muna fata Allah ya sa mu dace darasi na goma sha shida a cikin wannan sura na ok mala ibrahim ne hudu ba mala ibrahim ba ne wala ibrahim ce oji kenan to waye faɗa waye ce na sha uku amma nasir kuma ba safa yake irin wannan abu na ok o waya ce ta sa aka abu nan eh ok sai baka ga karatu biyu na sama ba eh a shi mala ibrahim abinda ya sa na yi zaton shi ne ran da ya faɗa na kan gane mai ake ciki now so yanzu darasi na goma sha shida ne ke shi za a yi insha Allah muna fata Allah ya samu dace now
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana kisar Qabila da Haruna da Habila waɗanda ƴaƴa ne ga Annabi Adam alaihi salam zance mafi inganci sune ƴaƴa na farko waɗanda Annabi sallallahu Annabi Adam alaihi salam aka shar'anta masa cewa ya aurar da ƴaƴansa ciki daban-daban ma'ana namijin wannan ciki wannan aihuwa ya zama shi zai auri matar da aka haifa a wancan wannan shine riwayoyi suka shahara wajen ambaton dalilin da yasa suka kai sadakoki daga sadakokin da suka kawo saboda wannan sun yi wato jayayya akan auren wata mata wacce take ita ce yar uwar kabila kabila yana gashi ya dace da ita habila yana gashi ya dace da ita wannan ya sa mahaifinsu ya ce su kawo sadaka kamar yadda aka yi bayani a baya wuta ta zo ta ci sadakan habila ta bar na ƙabila don haka wani abu ya faru a cikin zuciyarsa na hasada bayan an bayyana irin waɗannan riwayoyi waɗanda suka fi tafiya a kan cewa wannan dalilin auren wacce ake so a aura ɗin ne ya sa aka kawo kuma riwayar da ta nuna cewa babu wani maganan aure sai dai kawai sun yi sadaka ne kowa ya kawo sadaka daga abun da ya mallaka wannan makiyayi wancan manomin amfanin gona wannan ya kawo mai kyawu daga cikin dabbobinsa wancan kuma ya kawo abun da bai taka kara ya karya ba daga cikin amfanin gona ba tare da wai akwai wani dalili ba kawai sun yi sadaka ne aka karbi ta habila kabila ya samu hasada a zuciyarsa saboda an fifita ko kuma habila ya samu fifiko a kansa daga ƙarshe dai ala'ayi halin ko da ma cewa hakan ne ko kuma a'a akwai dalilin dai wato aure din ne to abin da ya aikata shine aika aika na farko a doron gasa shine kashewa shi za ka ga wasu riwayoyi da alhafiz ibnu kasir ya ambata lokacin da ƙabila ya kashe habila babu wanda ya sani sai iblis ya yi shiga irin ta mutum ya je gurin mahaifiyarsu ya ce ƙabila ya kashe habila sai ta ce menene ma'anan ƙabila ya kashe habila don ba a taɓa kalmar cewa wani ya kashe wani ba a duniya don haka ba ta san ma'anar wannan kalman ba sai ce ma'ana ya soke shi da ƙarfe ko kuma ya doke shi da dutse a bisa riwayar cewa shi ya koya masa yadda zai kashe ɗan uwansa ya kawo wata dabba ya ɗora kanta a dutse ya wani dutse ya buga ya ce ya doki habila ya doki kan habila da dutse da haka yanzu habila baya iya motsi baya iya ci baya iya sha baya iya magana ba zai iya tafiya ba sai ta ce ya mutu kenan sai ce eh mana ya mutu shi kenan kuma sai ya tafi wannan sai daga mata hankali take neman ta ga ina habila kuma ina kabila to shi kuma sai kabila ya rungumo abin da ya kashe dan uwansa don ya rasa inda zai yi da shi ya tafi can ya dawo can wasu riwayoyi suna cewa Allah ya bar shi a haka sai da yayi shekara ɗari gawan habila bata lalace ba kuma bai san yadda zai yi da shi ba duka wannan lokaci ba kowa a duniya sai su kawai su suke ta zagayawa shi yasa ake cewa annabi adam alaihi salam yayi bakin cikin kashe habila da kabila yayi sai da shekara ɗari bai taɓa dariya ba wato yana cikin bakin ciki da damuwa ya sai zaka ga abuna cikin abun da alhafiz ibnu kasir ya ambata akwai isra'iliyat akwai riwayoyi waɗanda suke a isnadinsu ya inganta kamar yadda shi da kansa ya faɗi hukuncin haka wasu kuma ya yi shiru a kansu har sai da aka yi matsayin da a wani mutum ya zo gurin annabi adam alaihi salam ya ce masa a hayyakallah wa bayyak ma'ana Allah ya sa ka yi dariya to ya shekara ɗari yana baƙin cikin an kashe ɗansa habila to shine zaka wannan yake nuna babu maganan kisa din a wancan lokaci balle a wani ta'addanci da aika aika a wancan lokaci don haka shi ya fara shi yasa zaka ga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa duk wani wanda yayi kisa a doron ƙasa ta hanyar aika aika to kabila yana samun kamisho saboda shi ya fara yi sirwaya kuma sun ce an azabtar da kabila a duniya saboda kafarsa ta nade ta hadu da cinyarsa wato a haka yake ta rayuwa tsawon shekaru yayi a duniya tare da cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kashe wani bawan Allah mumini a doron ƙasa to za a azabtar da shi a duniya tare da abinda Allah ya tanada masa kuma a lahira to haka wasu suna ganin e kabila ko da azabtar da shi a duniya akwai abin da kuma Allah ya tanada masa na azaba a lahira wannan shine abin da dan uwansa ya tunatar da shi lokacin da yazo kashe shi inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar fatakuna min ashabin nar shine a lahira kenan a duniya kuma irin azabar da Allah ya ga dama zai azabtar da mutum wani ya zamanto a walakance wani ya zamanto a lalace wani ya zamanto a wasu tsari yanda Allah ya ga dama to amma duk da haka ransa ta riga ta kawata masa ya ji a ransa kawai cewa kashe dan uwansa zai yi ya kuma kashe to yanzu ya rasa inda zai da shi shine Allah yake inda muka tsaya aya ta 31 Allah ya fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata aqi sai Allah ya aiko hankaka yazo yana wato kaman yana fada da dan uwansa wannan hankaka ɗayarin yana cakan ɗaya ɗaya yana cakan ɗaya har ɗayan ya soke ɗaya don haka wannan ya fadi ya mutu da ya fadi ya mutu kabila yana ganin su sai wanda ya kashe ya zo sai rinka tona ƙasa da ƙafafuwansa yana ta tonawa yana ta tonawa har sai da ya tona rami ya yashe da bakinsa ya yashe da bakinsa sai ya jawo wanda ya kashe sai ya jefa shi cikin rami sai kuma ya ringa tura kasan da kafafuwansa to shine sai kabila ya ce a'a shi me yasa ban yi haka ba ashe ga hanyar da zan bi in iya binne dan uwana to shine Allah yake fadi yake bada labari fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata afi sai Allah ya aiko hankaka wanda hankakan yazo yana tonan ƙasa da kafafuwansa yana yashewa da bakinsa liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi don ya nuna masa yadda ya bunne ko kuma yadda zai bunne wato gawar dan uwansa da ya gani qala sai yace ya wailata ya kai tona a'jaztu an akuna misla hadha al na kasa zama kaman wannan hankakan basira ta bata zo ta yi irin wannan tunani nasa ba fa uwariya sau'ata akhi wato balle ma har in iya binne gawan dan uwana na kasa zamowa tunani na ya zama tunanin irin wannan hankakan na binne gawan dan uwana fa asbaha minan nadimin aka yawayi gari minan nadimi ne daga cikin masu nadama nadaman ya rabu da dan uwansa a sashin masu a sashin malamai nadaman ya rabu da dan uwansa don ya riga yayi asara a duniya da lahira wasu malamai kun suna ganin cewa tunda an ce fa asbaha minan nadimin bayan ya ce a ajastu an akuna misla hadhal ghurabi fa uwariya sau'ata akhi to sai ana ganin fa asbaha minan nadimina wato ya wayi gari daga cikin masu nadama kan cewa me yasa har wai hankalinsa bai kai ya tino ya bunne dan uwansa irin yadda hankakan yayi ba mana yana nadama ba wai nadamar rasa dan uwan ba a'a nadamar rashin iya basira irin ta hankaka shine fa asbaha minan nadimin saboda cikaton maganarsa a ajastu yace ya wailata kai tona kai tona ma'ana yana zargin kansa a ajastu an akuna misla hadal gurab yanzu na gaza na iya zama ma misalin wannan hankaka din fa uwariya sau'ata akhi in iya bunne gawan dan uwana to sai Allah ya ce fa asbaha minan nadimina don haka sai wayi gari minan nadimina daga cikin masu nadama akan bai zama yayi tunani irin na wannan hankaka har ya iya bunne gawan dan uwansa wato shine sashin malamai ko suna ganin fa asbaha minan nadimina yana mai nadama akan kashe dan uwansa da yi amma maganar cewa eh fa asbaha minan nadimina akan nadamar rashin zama irin basirar hankaka yafi kusa da magana saboda an jingina maganan fa asbaha minan nadimin bayan ya zargi kansa da kansa yace ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwariya sawata aki aka fa asbaha minan nadimina sai zamanto daga cikin masu nadama wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda kamar yadda aka yi bayani Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala an shine wanda ya misalta wannan aya labi la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqatulak inni akhafu Allah rabbul alamin lokacin da aka tsare Uthman a gida Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya zo gurin sa yace ya amiral muminina ka bani dama in baka kariya da iya ƙarfi na sannan kuma mu yaƙi da waɗanda suka zo kashe ka shine sai ya ce masa a shi bai yadda da wannan ba shi abin da ya tabbata idan har ya bari suka kashe shi to dama shi suke so su kashe amma idan ya zama sababi ya fita cikin jama'a suka abu ya rude ya rincabe to za a ringa kashe wayansu mutane saka alhassan ya zo ammar ya zo da sauransu radiyallahu ta'ala anhu amma usman radiyallahu ta'ala anhu bai yadda ba na'am
maganan malamai akan ya aure ta ko kuma ta wacce irin ko kuma dai aure ta mishi kabila okay maganan cewa to habila ya aure ita wannan mata din ne ko kuma bai aure ta ba a iya littattafan da na yi nazari gaba ɗaya sai aka bar maganan auren sai aka koma magana yanzu maganar mafi girma shine maganan kisan kai da ɗan uwa ya yi wa ɗan uwansa da ko magana hasada da ta shiga zukatan ta shiga zuciyar ƙabila ko dai zamanto a dalilin a mata 'yar uwarsu ko kuma a dalilin kawai sadaka ko da ma dalilin mata din ne daga ƙarshe da aka yi sadaka din aka karbi na habila ba nasa ba to amma dai yawanci zaka ga an bar maganan auren shi ma annabi adam alaihi salam da aka kawo maganan sa ba maganan aure sai dai a ce ya kasance cikin bakin ciki tsawon lokaci kabila ya kasance cikin bakin ciki tsawon lokaci haka ba maganan cewa sai aka zo aka aurar da kabila aka aurar da ita wannan ga kabila ko kuma a'a waccar din da aka aurar ga kabila duk magana sai ta tsaya anan amma dai watakila wasu littafan da bamu duba ba ba mamaki su yi abu nan ba mamaki in ƙara duba insha Allah amma a irin wannan sai aka tsaya kawai daga wannan magana din saboda yawanci idan ka lura sunayen su ba ambata alqur'ani ba to akwai abubuwan da idan aka zo sai a faɗi mafi girman abun da ake so a nuna wa mutane sai a bar wani abu wanda shi amfaninsa da rashin amfaninsa ba shi da wani tasiri a cikin abun da ake so a faɗa ba yanzu misali aka ce sai ya aure ta ko kuma sai bai aure ta ba duk wannan bai kai matsayin kashe dan uwansa da yayi ba sannan kuma maganan wani ya auri wance ko wani bai auri wance ba ko da a zamanin mu ne yanzu amma wane ya kashe wane wannan ita ce babbar magana yawa to rashin kashewa shi yasa zaka ga a cikin ayoyin gaba aka yi maganganun rayar da rai da kuma hatsarin kashe rai duk sai aka ci gaba da maganganu akan wannan gaskiya ban ga iya inda aka tsaya wajen koya aure ta amma insha Allah za mu saki duba wata kila ko za a gani a wani na'am
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
Allah subhanahu wata'ala ce min ajli zalik to saboda haka don a kauda ta'addanci a tsakanin mutane katabna ala bani isra'ila sai muka rubuta muka wajabta muka tabbatar wa bani isra'ila cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin malamai suka ce wannan amun ne banda ma banu isra'ila dukkan al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma sun shiga annahu man qatala nafsan bighairi nafsin cewa yadda lamari yake wanda duk ya kashe rai ba tare da ran ta kashe wata rai ba aw fasadin fil ard ko kuma rai din ba wai ta zo da barna a bayan ƙasa ba wanda duk ya kashe rai haka kawai bata ci ba bata sha ba to fa ka annama qatala nasa jami'a to kai ka ce ya kashe rayuwa ya kashe rayukan mutane ne gaba ɗayan su malamai suka ce a nan abin da ake nufi wanda duk ya iya kashe rai wadda bata ci ba bata sha ba haka kawai shi ba mai shari'a ba kuma ko mai shari'a ne shari'a bata hau kan wannan rai din yadda har hukuncin kisa ya hau kanta ba amma mutum ya iya ɗaukan makami ya kashe wata rai wanda kwata-kwata bata cancanta a kashe ta ba to faka annama qatalan nasa jami'a wannan raidin wannan mutumin da ya haka zai iya kashe kowa a duniya shine ma'ana haka sashin malamai suka ce ma'anan ayan a fahimtar su shine man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk ya kashe rai ba tare da wannan ran ta kashe wata rai ba kai wannan ran ba ta ci ba ta sha ba haka kawai ya je ya kashe ta wanda duk yayi wannan to zai iya kashe kowa a duniya shine fa ka annama qatalan nasa jami'a saboda me ran kowa zai iya salwanta a gurin sa saboda wancan rai din da ya kashe me yayi kuma me yasa ya kashe tunda kwari ya iya kashewa karfin gwiwa ya bashi ya iya kashewa to zai iya kashe kowace rai shine fa ka annama qatalan nasa jami'a wasu malamai suna cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda duk ya kashe rai ba tare da ran ta kashe wata rai ba aw fasadin fil ardi ko kuma barna a doron kasa wanda ya kai ayi mata hukuncin kisa kuma in za hukuncin kisa shari'a ce take hukuncin kisa ba mutane ba wanda duk yayi haka fa ka annama qatalan nasa jami'a to kamar ya kashe rai ga kamar ya kashe rayuwar mutane ne gaba daya wajen me saboda rai kowace rai a gurin Allah tana da matsayi kuma ya san me yasa ya rayar da ita ya dora ta a doron gasa to idan mutum ya kashe rai ɗaya bata ce bata sha ba to a gurin Allah kaman ya kashe kowa da kowa ne a duniya haka wannan su suka ce a gurin Allah wanda ya kashe rai wanda ba ta da laifin zaune ko na tsaye ya iya kashe ta to a gurin Allah kamar ya kashe kowace rai ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min iraqati dami mri'in muslimin duniya ta gushe a ce babu ita babu duniya yafi sauki a gurin Allah akan a ce an zubar da jinin ran mutum musulmi kwa ɗaya tak a doron ƙasa a duk duniya ba ba a gari ɗaya ba to kaga ashe man qatala nafsan bighairi nafs saboda Allah subhanahu wataala yana kishin bawan da ya halitta bai shawarci kowa ba har wanda ta dau cikin wanda ta haifa ba a shawarce ta lokacin da ta dau cikin yasa ce hamalatu ummuhu kurhan wada'athu kurha a wata kira hamalatu ummuhu karhan wada'athu karha wani sai mata tana samun juna karhan ba a lokacin ta shirya ta dau junan ba tana aihuwa ba a lokacin ta shirya ta dau aihuwa ta aihu ba kurhan kuma tana samun juna ko ta shirya ko bata shirya ba dole kawai junan ya zo ya shiga shikenan ran da tana zaune yayi wata kaza yayi wata kaza yayi wata kaza in an zo aihuwa kawai ko yau ta shirya za ta aihu ko ba yau ta shirya za ta aihu ba in ma sun ce ididin ta kaza ne ko menene duk ranar da ake tsammani da ba a tsammani wa ba'adhu kurhan za ta haife shi ko ta shirya ko ta shirya ba dole sai ta haifa a ran to kaga ashe Allah subhanahu wata'ala baya shawartan mahaifiya ma da take daukan wato take daukan mutum a cikin mahaifarta balle wani mutum kuma na na daban to bai shawarci kowa ba ya halicciwa ne ya san ko me yasa ya halicciwa ne kuma sannan wannan wanin bai yi wani laifin da ya dace a kashe shi ba ko ba wani ne ya ce ya Allah a ajewa ne a gari kaza ba ko a yi shi kabila kaza ko a yi shi launi kaza babu wanda ya gaya wa Allah wannan shi Allah shi ya tsara wannan ya ajiye shi a guri kaza yana rayuwa to idan dai wani ya zo haka kawai ya kashe shi to fa ka annama qatalan nasu jami'a shi ma wannan ana jingina shi da fassarawa malaman farko cewa faka annama qatalan nasu jami'a saboda wanda ya kashe rai yau to zai iya kashe kowa gobe da jibi idan wancan wani laifi ya masa har ya kashe shi ba laifi yayi wa Allah ko kuma laifi shari'a ta dace a kashe shi ba a shine kawai personal yayi wa laifi to kowa ma a duniya in ya masa irin wannan laifin zai iya kashe shi ko kuma ƙasa da wannan laifin ma zai iya kashewa don haka faka annama qatalan nasu jami'a wa man ahyaha faka annama ahyan nasu jami'a wasu malamai kuma suka ce annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka annama qatala nasu jami'a girman zunubi ne girman zunubin kaman zunubin wanda ya kashe duniya gaba ɗaya haka zai ganshi ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye wa man ahyaha wanda ya rayar da rai kuma ha yanzu faka annama ahyan nasu jami'a kamar ya rayar da rai ne gaba ɗaya rayuwar mutane ne gaba ɗaya ma'ana wata rai ta cancanci agajin mutum domin ta samu rayuwa sai rayar da ita ma'ana ya ba ta agajin ta rayu ya salwantar da ita daga hatsari ko mutuwa ko ya salwantar da ita daga hatsarin wato shiga wani hali to wanda ya yi wannan ya tabbatar da rayuwar mutum ko ta hanyar bashi abinci ko ta hanyar bashi abin da zai rayu to faka annama ahayan nasa jami'a mai imani shi tunaninsa a kullum rayar da rai wanda imaninsa ya yi rauni ko ya gushe gaba ɗaya shi ne tunaninsa a kullum kashe rai to sai aka ce to da kashewa da rayarwa hatta wanda yake kisan kansa da kashewa da rayarwa wanne ne ya fi muhimmanci a gurinsa har mai kisa ya san cewa rayarwa shi ya fi domin in yi kisa sai an an tambayi zai faɗi dalili ayyamun kaza ya mun kaza ne amma rayarwa ko bai ma kaza ma kaza ba kawai sai ka rayar da da kana iya tafiya mutu yana cikin tafiya kawai sai ya ga wani yana buƙatar rayarwa yana buƙatar ceto yana buƙatar agaji sai mutun ya masa shikenan ba sai ya zo yana cewa ai da na gan shi ne sai ya gaishe ni shi yasa sai na cece shi ba a ai wani ma bai da bakin bai ma san inda yake ba balle ya gaishe da mutum amma ga mutum ya tsaya kai da fata har sai ya ceto shi daga kaza amma wanda yayi kisa dole sai ya faɗi cewa ya kashe shi ne don kaza ko ya zama kazan gaskiya ne ko ya zama kazan ƙarya ne to shi yasa da rayarwa da kashewa shi rayuwa rayarwa ita tafi soyuwa a gurin Allah kuma sannan rayarwa ta tafi soyuwa a gurin kowa hatta a gurin mai kisa haka malamai suka fara don haka man ahyaha wanda ya rayar da rai fa ka annama ahyan nasa jami'a kai ka ce ya rayar da duniya ne gaba daya wannan ke nuna ashe aikin alkhairi wajen rayuwar bayi rayuwar bayi ko kana da dangantaka da su ko baka da dangantaka da su ko kun san juna ko ba san juna ba in dai dan adam ya cancanci a yi masa abu kuma kana da ikon yi masa ko mutum yana da ikon yi masa wanda zai rahayar da shi wannan dan adam din babu wani abu da yayi na laifi amma gashi ya shiga wani hali wanda yake bukatan wani ya sa hannu wajen rayar da shi to idan mutum ya sa hannu to kamar ya rayar da al'umman duniya ne gaba ɗaya saboda haka haka abin yake shi yasa lokacin da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu cewa yana so ya fita ya bashi kariya yayi karo da waɗannan wanda suka zo suna so su kashe shi sai ce a ya Abu Hurairah kana so ka kashe mutanen duniya gaba ɗaya sai ce a to in baka so ka kashe mutanen duniya gaba ɗaya to karka yadda ka sa hannunka abinda nake so kawai yanzu ka koma gidanka ka kyale domin man qatala nafsan bi ghairi nafsin faqat aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'a doka karka yadda ka zamanto cikin waɗanda suka kashe duniya gaba daya duba fa Usman bin Affan akan jininsa ne za a taimake shi malamai suka ce ya ƙarfin imani irin na Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ina ga a ce wani ne wasu suka zo za su kashe shi kuma wani yazo yace zai bashi agaji ai kowaye a cikin mutane zai ce je ka sai inda ƙarfin kai kare kowane ne a cikin mutane zai ce a a kashe shi a kashe su kawai ayi kaza kawai amma Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yace a kana so ka kashe mutane duniya gaba daya yace a yace to in ka san cewa Allah yace annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a daga ka kyale su ma'ana in ka kashe su yanzu ai ba su kashe ni ba balle ka ce fansa ka dauka Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da Abdurrahman ibn Muljim ya sare shi bayan ya gama kiran sallah Abdurrahman bin Muljim ya sanya dafi a jikin takobinsa. Don haka da ya sare shi yana ratsa jinin Ali ibn Abi Talib don haka dafi ya shiga jikinsa. Amma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana da sauran a hankalinsa da fahimtar abin da ake ciki. Yace ku kama shi kar ku kashe shi. Ku daure shi. Ku tsare shi. Idan har na warke to ni nake da haƙƙi. mana ina iya yafe masa abin da yin na iya barinsa amma kar ku kai shi amma idan na mutu to shikenan ku tsaya kisasi akan haka Ali ibn Abi Talib ya faɗa saboda me saboda taka tsantsan da suke wajen jinin wayansu ya sare da takobi dafi ya shiga jikinsa amma ce kar ku yi gaggawan kai shi ku jira in har na cika to lalle annafsu bin nafs amma in ban cika ba kar ku yadda ku taba shi kaga in wani ne zai ce kawai ya sare ni shi kenan kawai shi kan ku gama da shi da ƴan uwansa ma da suka biyo shi da kaza kaza da sauransu to amma su saboda suna da tsananin taka tsantsan irin yanda suka fahimci ayoyin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tarbiya da haka suke tsaye tsayin daka suna taka tsantsan akan jinin dan adam da haka yake ce masa kana so kashi duniya gaba daya a tafi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace fan saraftu sai na tafi na bar shi so da umarni ya bashi dole kuma ya tsa'a ga umarninsa daga fan saraftu sai na tafi na bar shi haka nan sauran sahabbai kowa idan ya zo ya ce masa sai ya ce masa a tafi baya buƙatan kariya yanzu kawai ya bar al'amari ga Allah don me kar garin kare shi a zubar da jinin wani Allah ya tambaye shi ranar tashin alkiyama to kaga wannan yake nuna rayuwar mu ta yanzu kuma rayuwar ƙarshen zamani ma gaba ɗaya ta sha bamban da rayuwar al'ummar da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi tarbiya daga gare shi da aqida kafaffiya wadda ta san Allah suka san Allah sani na gaskiya suke tsananin tsoron Allah na gaskiya haka Allah subhanahu wataala yace wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wa laqad ja'atun rusuluna bil bayyinat haƙiƙa manzanninmu sun zo wa banu isra'ila bil bayyinati da hujjoji bayyanannu har aka zo ga al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da hujjoji bayyanannu cewa rai bata halatta ga wata rai ba dole ne ai taka tsantsan da jinanin bayin Allah haka wala kad ja'atun rusuluna bil bayyinati thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun sannan sai gashi dewa daga cikin su ba'da zalika bayan ayoyi da manzannin mu suka zo musu da shi da abun da Allah subhanahu wataala ya bayyana kar ayi kaza kar ayi kaza ba'da zalika bayan haka duka lam fil ardi sai ga sun kutsa cikin ƙasa lamusrifuna kawai suna masu kauda kai daga dokar Allah suna masu kutsawa suna ta'addanci wa dokokin Allah dewa daga cikin banu Isra'ila haka nan dewa daga al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum abinda aka hana banu Isra'ila na kisa da zubar da jini da taba dukiyar bayin Allah da cin rashawa da cin hanci da rashawa duka nan sune miyagun ayyukan da suka rusa daulolin bani Isra'ila sune kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in al'ummata ta yi koyi da bani isra'ila a kansu to ita ma za ta halaka za ta samu kanta cikin damuwa da ɗaiɗaikuwa to kaga a yanzu zaka gani yawanci da zubar da jini da cin hanci da rashawa da sauran abubuwa wannan ɗabi'u ne kawai a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa ya faru kuma yana faruwa a gurare daban-daban a ƙasashe daban-daban a garuruwa daban-daban sai Allah ya ce inna ma jaza inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض wannan malamai suka ce ayat ta sauko lokacin da waɗansu mutane suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo madina sai kuma jinya ta kama su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba su bawalin raƙuma da nonon raƙuma wannan a shafa a jikinsu kuma su sha wannan shine zai zama da izinin Allah maganin waraka ga cututtukansu wannan yake nuna duk wanda ya kamu da rashin lafiya ya halatta gare shi bayan addu'o'i da yake yi ya sha magani shan magani halal ne sana ko magani da dukkan nau'i na ana iya samun magani da tajriba malamai sun yadda da tajriba idan mutum yayi wato experience da yake da shi tajriba da yake da shi har ya gane cewa abu kaza yana zama maganin kaza kuma wannan abun ba haramun bane a shar'ance ko cinsa ko shansa shikenan ya halatta za a iya magani da shi wani yakan samu tajriba ya zamanto ya bada magani saboda wannan wato tajriba da ya samu har ya gane cewa ganyen kaza in an hada da ganyen kaza suna iya bada magani kaza ko in an hada kaza da kaza ko ciyawa kaza da kaza duka waɗannan matukar waɗannan abubuwa da yace a hada a bawa mutum ya sha ba haramun ba ne cinsu to shi kenan idan abubuwa kuma na a shafa a gurin ciwo ne ko a shafa a jikin marar lafiya wadda ba najasa bane waɗanda suka bayyana ga sunan zahiri na najasa yanzu addu'a ya halatta ma'ana ai magani da su haka ana addu'a neman sauki daga rashin lafiya sannan kuma ya halatta yin magani haka hada magunguna dukkan wanda suke ko sun yi sani a karance ko kuma sun sani a bi- a babin tajriba Ah, kamar yadda tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin wanda suka yi fice wajen ilimin sanin likitanci da kuma ilimin sanin magani Ya, wannan mutum a yanzu ya zama ya zama shine pharmacist shine medical doctor akwai wahala amma ita duka tana iya zama a wancan lokacin kuma tana iya zama ita ka dukkan ilimi dukkan ilimi sanin lugar larabci a yanzu ka samu mutumin da ya yi zurfi a science kuma ka same shi a art mana languages a linguistics a ce shi nan ma ya yi fice baya haduwa a zamaninmu ne yanzu sai dai kawai baiwa ko in yana magana yana magana da yaren da yake magana da shi wani ana musu baiwa yau tare da cewa yana da ilimin kaza sannan kuma in yana magana yana da baiwa To amma ita a sanin asalin lugar larabci ma dukkan larabawa sun cire mata hula to kuma haka nan sanin ilimi na magani da kuma sanin ilimi na likitanci to akwai sauran sahabiyat irin su rufaida radiyallahu ta'ala anha da makamantan su nasiba radiyallahu anha wadanda nusayba a wani kauli eh, duka waɗannan suna daga cikin waɗanda suka yi zurfi wajen sanin ah, jinya da kuma magunguna to idan ah, anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a basu nonon raƙumi da albanu da abin da kuma a shafa musu fitsarin raƙumi ana yin jinyansu da aka ɗora su akan wannan sai suka samu sauƙi sun ce dama sun musulunta suka abunna ashe duka ƙarya suke yi sun zo kowane mutum wani sa'i wani yakan iya yaudaran mutum bisa sifar da ya gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya ce ya musulunta shikenan ya samu dukkan aminci daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wani idan ya ga mutum in ya rantse shi rantsuwa zai wani ya ce a ustaz kaza sai ya rantse yayi kaza yayi kaza shikenan sai ya tuye da yi wani ya zo ya kwashi kaya da sauransu shi ma ya zo a cikin ustazanci ya samu dan kasuwan shi ma ustazu masha Allah shikenan ya rantse da Allah wata mai zuwa zai kawo shikenan sai kaga kawai ya bashi kaya sai watan yayi kuma ya turo takarda a tashi da addu'a yawanci haka ne saboda ya karbi kayansa bai kawo masa guri ba yawanci yana
wasu malamai suna ganin cewa addinin su duka akwai wanda a rike masa
ta samu kujeran makka Allah subhanahu wataala ya sa ai asa'a da sa yi hajji mabrur wanda ya rasa mahaifiyarsa Allah subhanahu wataala ya gafarta mata inna lillahi ma abuka wa lahu ma akada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falyasbir wa liyahtasib wanda ya rasa babban su shi ma Allah ya gafarta masa falyasbir wa liyahtasib inna lillahi ma abuka wa lahu ma akada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wanda aka rike musu kudinsa Allah subhanahu wataala ya sa a bashi wanda ya tura kaya ba wani labari muna fata Allah ya bayyana Allah ya bayyana masa kayansa marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda suke tsammanin alkhairi daga gurin wanda ya karbi ko account number su muna fata Allah ya ba da nasara wanda ya ce an karbi kawun nambansa za a tura masa kudin karatun yaya Allah ya sa a dace Allah ya ba da nasara wanda suke tsammanin wanda suka kawo kaya Allah subhanahu wataala ya sa a samu ciniki mai albarka wanda ake bin su bashi Allah ya ba su ikon biya masu bukatan jari Allah ya ba su jari mai albarka dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatun da suke da yake da shi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suke da fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara mana albarka a rayuwarmu da rayuwar zuriyarmu da iyalanmu da ka saukar mana da albarka a gidajenmu ka kare mu da kariyarka daga sharri da fitintunun ƙarshen zamani ka kare mu da iyalanmu da zuriyarmu daga fitina ko sharri na kowane ma'abucin sharri ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram wannan haduwa ta mu Allah ka sa haduwa ce mai albarka wadda ka yadda da ita Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ranar tashin alkiyama abubuwa da suke faruwa a yankuna daban-daban na ƙasar nan na fitintinu da damuwa ya Allah kawo mana ƙarshen su Allah kawo saukin su wanda duk suke nufin mu da makirci ko suke nufin Najeriya da sharri Allah ya mayar musu sharrin su kansu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya fasaha musu cikin kaburburan su Allah ya tabbatar da mu akan alkhairi ya tabbatar da mu akan daidai ya kare mu da kariyarsa innahu samiyun qaribun mujibud da'awat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا